بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الباب الأول في الطهارة قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا مم. الباب الأول في الطهارة babi na farko a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin iziya zai yi mana bayani dangane da abin da ya shafi al-bahara tsarki tsarkaka yadda bawa zai zamanto ya tsarkaka kamar yadda zuciyar shi take da kwai kyawo take da kwai tsarki ya zamanto kuma gangan jikin shi ma yana da kwai tsarki saboda tsarkaka dama kashi biyu ce akwai tsarkaka hissiya akwai tsarkaka ma'anawiyya to malam yana magana akan tsarkaka wanda cike hissiya wanda ido kan iya gani idan ya zamanto bawa ya je shi ya yi bayan gari ko ya yi bawali ko ya fitar da iska to kafin ya zamanto ya halitta wa kan shi yin wata ibada daga cikin ibadodin da sai da alwala ake yin su to akwai buƙatar ya zamanto ya yi alwala idan ya zamanto bawa yana da kwai janaba to kafin ya yi sallah ta nafila ko sallah ta farilla ana buƙatar ya zamanto ya tsarkake jikinsa ko kuma ya yi taimama inda ya rasa wato ɗaya daga cikin wato abubuwan da zai tsarkake jikin nasa da shi na'am Allahu ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani ya ce wa an zalla ma'an bahuran ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce mun saukar da ruwa wanda yake mai tsarkakewa minas sama'i daga sama wato allah subhanahu wa ta'ala a wannan gaba ta wannan aya wanda take cikin suratul furqan ubangiji ya yi bayani dangane da abin da ya shafi ruwa wanda yake saukar da shi daga sama ruwa ne wanda bayi za su iya yin amfani da shi wajen tsarkakewa jikinsu da tsarkakewa tufafinsu sannan kuma za su iya yin amfani da shi a harkar al'ada sha abinci da sauransu na'am الماء الطهور ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره كماء البحر والبير والمطر إذا لم يتغير شيء من أوصا- من أوصافه الثلاثة وهي اللون والطعم والريح بما ينفك عنه غالبا كاللبن والعسل والبول والعذرة فإن تغير شيء من أوصافه الثلاثة بما ذكر ونحوه
to shi kenan fala ya sihul wudu'u minhu wal ghuslu فلا يصح الوضوء منه ولا الغسل ولا ولا الاستنجاء to shi kenan malam ya ce alma'u ɗahur wato ruwa wanda yake a ɗahuru mai tsarkakewa wani shine ma kana ɗahiran fi nafsihi wato ruwan da ya kasance tsarkakakke ne a karan kanshi a karan kanshi tsarkakakke ne ba shi da wata matsalar komai sannan kuma mu ɗahiran lighairihi mai tsarkakewa waninsa ne shine alma'u bahur an gane ku ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani cikin suratul anfal idh yuhi rabbuka ila almala'ikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ub kafin wannan ayar sai Allah ya ce idh yaghshakumun nu'asu ko idh yughshikumun nu'asa ko idh yughshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyudahhirakum bihi wato alma'u dahur shine alma'u alladhi yudahhiru ghayrahu shine ruwa wanda yake tsarkakeke kuma mai tsarkakewa waninsa shine alma'u dahur kenan ma kana dahiran fi nafsihi mudahhiran li ghayrihi wato ruwan da ya kasance tsarkakeke ne a karan kanshi sannan kuma wani zai iya tsarkaka da shi zai iya tsarkakewa waninsa shi ne ya kawo maka wato misalansu ya ce kama ilbahar kamar ruwan kogi ruwa na kogi na teku ya halitta mutum ya yi amfani da shi ta fuskar ibada ya halitta mutum ya yi amfani da shi ta fuskar al'ada kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadithi na abu huraira wanda a karatunmu na bulugul maram yau insha Allahu ta kan shi za mu fara shine hadithin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu aka mai tambaya ce inna narkabul bahara wa nahmilu ma'ana qalilan min al-ma'i fa in tawadda'na bihi atishna afana tawadda'u bima'il bahr fa qala alaihi salatu wassalam huwa bahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu insha Allah za mu tarra shi hadisi na farko a cikin littafin hadisin Abu Huraira wanda as-sahabu as-sunan al-arba'a suka fitar da shi da waɗansu daga cikin malaman hadisi wal bi'r da kuma ruwa na rijiya ruwa na rijiya ko da rijiyar Zamzam ce to wannan ruwa nata za a iya yin amfani da shi wajen abin da ya shafi alwalla wajen abin da ya shafi wanka wajen abin da ya shafi wankewa tufafi mai najasa saboda ruwa ne wanda yake mai tsarkakewa waninsa saboda haka ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa walmaɓar hakanan kuma ruwa na sama a lokacin da yake saukowa to idan mutum ya tara shi zai iya yin amfani da shi ta fuskar alwalla ko wanka ko sha ko wanki da sauransu mun gane da kyau إذا لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة idan shay'un wani abu min awsafihi thalatha daga siffofin nan nasa guda uku idza lam yataghayyar idan bai canza ba idan ya zamanto ɗaya daga cikin waɗannan siffofin nashi guda uku ba a samu ba canjin yanayi wahayan laun sifa ta farko launinsa kamar sayan da yake da ya fito daga cikin famfo ko aka kwalho shi daga cikin rijiya ko aka yi ruwan sama ko aka kwalho shi daga cikin wato kogi ko teku da sauransu ya zamanto kamar shi yadda aka kwalho shi haka yake ba a saka mai wani abu ba wabba'am da kuma ɗanɗanansa hakanan ya zamanto ɗanɗanansa irin da ka ɗanɗana kasancewa lalle wannan ruwa ne zalla ba shigar mai da wani abu ba ba sa mai ba aromatic ba sa mai ba lemu ba sa mai sukari ba ba sa mai liftan ba kana tabawa kasar ruwa ne zallash ba shi da komai ba manda a cikinsa warri hakanan kuma da ƙanshinsa ya zamanto yanayinsa yanayi ne na ruwa bai ba da wani gu ba ƙanshinsa bai canza ba daga cikin ƙanshinsa wanda yake na asali to waɗannan dukkaninsu su ne sufofi na ruwa guda uku wanda in dai har ba a samu canji ba daga cikinsu to ruwa yana nan a matsayin shi na tsarkakeke kuma mai tsarkakewa waninsa idan bai canza ba bimayan fakku anhu galiban da abin da yake rabuwa da shi a yawancin lokuta kashi 85 ko kashi gomiya tara da wani abu cikin ɗari raba suke da shi a yawancin lokuta ce kallaban kamar madara madara rijiya ko tafki ko teku ba tekun da zaka ji an ce wannan teku ne na ruwa kuma hallo a ciki ana kwalkwal madara a ciki saboda an samu alhajiz bainahuma akwai shamaki tsakankaninsu tafkin da ake kwalho da ruwa a cikinsa ba madara ake kulhowa a ciki ba wala asal hakanan kamar zumuwa to da allaban da al'asalu waɗannan huma bahira ne tsalkakakku ne guda biyu idan ya zamanto ruwa ya cuɗanya kamar shi ta canza ko ɗanɗanansa ya canza ko ƙanshinsa ya canza ta hanyar zubuwar madara ko ta hanyar zubuwar zumuwa to yanzu ba za a ce a zubar da shi ba ba za a yi amfanin komai da shi ba bangaren ibada ne wannan la mahalla lahu min al-i'rab a bangaren ibada ne ba za a ibada da shi ba kamar yadda malaman malikiya suka tafa kai amma ma ya ta'allaqu bil adat fala ba'sa an nastakhdimahu fi adatina bangaren abin da ya shafi al'adodi babu laifi za mu iya yin amfani da shi wataƙila ma ruwa da zuma zai iya ba da wani kalan abin sha wani mashrub ne cikin al-mashrubat ruwa da madara zai ba da wani kalan abin sha ne irin a ɗumama ruwan zahi a kawo madara ta gari a zuba idan aka hada zai ga cewa ya bada wani kala wanda idan aka sha kuma za a ji daɗi mun gane da kyau na'am wal bauli wal azira kamar bawali da kuma turoso to waɗannan guda biyun su kuma da albaul da al'azira dukkaninsu najasa ne to idan ya zamanto ruwa kalar shi ta canza ko ɗanɗanansa ya canza ko ƙanshinsa ya canza saboda zubuwar kashi a cikinsa ko saboda zubuwar bawali a cikinsa to yanzu salaba hudu huriya tsarkin da wannan ruwa yake da kwai ya tuɓe mai wannan tsarkin sannan kuma wa aksabahu hukumahu ya tufayatar da shi hukuncinsa yanzu hukuncin bawali shine najasa ne ko to haka ne yanzu wannan ruwan sara najisan la yusta'malu fil ibadat wa kadhalika la yusta'malu bihi fil adat ba za a yi amfani da shi ba a bangaren ibada alwalla ko tsarki ko wanka ko wanke tufafi mai najasa hakanan kuma ba za a yi amfani da shi ba bangaren ibadu a al'adodi sha dahuwa kaza kaza kaza duka ba za a yi da shi ba mun gane da kyau na'am fa in taghayyara shay'un min awsafihi thalathati bima dhukira wa nahwihi fala yasihhu alwudu'u minhu wala alghuslu wala alistinja'u fa in taghayyara shay'un idan wani abu ya canza ya zamanto an samu wani abu daga cikin waɗannan siffofin guda uku ya canza bi ma zukira da abin nan da aka ambata a baya irin imma dai madara ɗin ko zumuwa ko bawali ko bayan gari wani hawihi da makamancinsa ko irin turare ko irin manda ko sukari da sauransu ya zamanto ɗanɗanansa ko kamar shi ko ƙanshinsa ya canza to fala ya sihul wudu'u minhu alwalla ba ta inganta daga wannan ruwa din ma'ana la ya sihu an yi tawadda'a bi hadal ma baya inganta a yi alwalla da wannan ruwa saboda wannan ruwa ya tashi daga sunan alma'ul mutlaq ma sadaka alaihi sumu ma'in bila qaidin ya tashi daga wannan suna ya koma wani suna imma a ce da shi ruwan fabdirin imma a ce da shi ruwan lemu imma a ce da shi ruwan gumba da sauransu walal gusulu hakanan kuma la yasuhu minhu gusul wanka baya inganta daga irin wannan ruwa din ba za a yi wanka da wannan ruwa ba in dai wanka ne na farali wanka na farali wanka na janaba ko wanka na yankewar jini na biki ko na yankewar jini na al'ada hakanan wanka wanda yake na mustahabbi da na sunna irin wanka na juma'a wanka na idi da sauransu waɗannan dukkaninsu ba za a yi ba da irin wannan ruwa kamar yadda malamai suka tafi a kai wala listin ja'u hakanan kuma tsarki kama ruwa ba za a yi amfani da shi ba mutum ba zai tafi ba da irin wannan ruwa bayan ya gama bawali ko ya gama bayan gari ya yi tsarki da wannan ruwa ɗin saboda wannan ruwa sara ɓahiran fi nafsihi amma ghairu mudahhirin li ghairihi idan ya zama to idza taghayyara bil labani aw taghayyara bil asal amma idza taghayyara bil bawli aw bil adira fa innahu sara najisan laysa dahiran fi nafsihi ma dama annahu laysa dahiran fi nafsihi laysa dahiran fi nafsihi kadhalika laysa mudahhiran li ghairihi mun gane da kyau na'am
والمتغير بالطاهر طاهر غير طهور يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات والمتغير بالنجس نجس لا يستعمل في شيء من العادات ولا في شيء من العبادات نعم ما لا يتي والمتغير بالطاهر wato ruwan da ya zamanto yanzu kamar shi ta canza ko ɗanɗanansa ya canza ko ƙanshinsa ya canza bi ɗahir ta hanyar zuba wani abu wanda yake tsarkakakke a cikinsa ko zubuwar wani abu wanda yake tsarkakakke a cikinsa bahirun to wannan ruwa tsarkakakke ne a karan kanshi amma gairu bahurin ba mai tsarkakewa waninsa ba ne idan aka ce a bahur shine alladhi yudhhiru ghairahu amma alladhi yudhhiru ghairahu amma a bahir shine alladhi kana zahiran fi nafsihi ruwan da tsarkakeke ne a karan kanshi irin misali ruwan gumba idan ya zubo maka a jikin tufafi ba buƙatar a ce sai ka wanke wannan tufafin za ka yi ibada da wannan tufafin ya zubo maka a jikinka ba buƙatar a ce sai ka wanke wannan jikin naka sannan za ka yi ibada da shi shayi ya zubo maka a jiki ko a riga ko a jikinka shi ma ba buƙatar a ce sai ka wanke shi sannan za ka yi ibada da wannan tufafin saboda bahirun fi nafsihi ne mun gane da kyau amma gairu mutahirin da gairihi to shine ce gairu tahurin amma ba mai tsarkakewa wannan sa bane yusta'malu fil adati ana yin amfani da shi bangaren abin da ya shafi al'adodi irin dahuwa da ci da sha da sauransu amma wala yusta'malu fil ibadat ba za a yi amfani da shi ba a bangaren ibadodi bangaren ibadodi ba za a yi amfani da shi ba na'am wal mutaghayyiru bin najisi najisun ruwan da ya zamanto kamar shi ta canza saboda fadawar wani abu wanda yake mai najasa a cikinsa ko saboda zubuwar wani abu wanda yake mai najasa a cikinsa to najisun wannan ruwan shi ma najasa ne ya koma najasa la yusta'malu fi shay'in min al'adati wala fi shay'in min al'ibadati ba za a yi amfani da shi ba a cikin komai na al'adodi idan aka ce al'ada shine abin da yake na yau da gobe za ga idan a nan a al'adarmu muna kaza muna kaza muna kaza muna kaza idan ka tafi wani gurin za ga al'adarsu da wani abin da ya shafi kayan kalima-kalimansu da abinciccikansu za ga sun sha bambam da abincinmu na nan idan aka kawo maka wani lokacin za ka ma jin tsantsani ba za ka iya ci ba saboda ya sha bambam da abincin da ka saba cin shi a garinku da kuma yankinku to shi yasa ake ce da shi al'adodi wala fi shay'in min ibadati sannan kuma ba za a yi amfani da shi ba a bangaren komai daga cikin ibadodi na'am
wa idza taghayyara bima huwa min qararihi ka turabi wal milhi wan nurati aw bima tawallada minhu ka dhuhlabi aw bi tuli al mukthi fa innahu la yadurru wa yusta'malu fi al adati wal ibadati na'am mala yace wa idza taghayyara idan ruwa ya zamanto kamar shi ta canza to yanzu iya abin da za mu fita da shi na hukunci bangaren abin da ya shafi ruwa kenan ruwa kashi uku ne ruwa tsalasatu a ƙasamin ne akwai alma'u ɗahur wanda shine a'lal matsam sannan kuma akwai alma'u ɗahir wanda shine mataki na biyu sannan kuma akwai alma'u najis mun gane da kyau alma'u ɗahur shine a karan kanshi tsarkakeke ne kuma za a iya yin amfani da shi a ɓangaren al'ada da ɓangaren ibada wannan shine alma'u ɗahur alma'u bahir a karan kanshi tsarkakeke ne za a iya yin amfani da shi a ɓangaren al'adodi amma ba za a yi amfani da shi ba a ɓangaren ibadodi sai kuma alma'un najis shine ruwan da a karan kanshi shi najasa ne ba za a yi amfani da shi ba a ɓangaren al'adodi hakanan ba za a yi amfani da shi ba a ɓangaren ibadodi wace wa idza ta gayyara idan ruwa ya canza bima huwa min qararihi saboda abin da shi yake kan shi saboda abin da yake gurin shi a tabbace abin da yake kan shi a tabbace ka turabi kamar inda ruwa kamar shi ta canza saboda kasar da yake kwance a gurin irin guri ne wanda yake kasar shi bakar kasa ce sai ya zamanto ruwan da kamar shi wanda kasanta ya canza ya koma baki-baki saboda wannan ƙasar da yake kanta wal milhi ko kuma gishiri-gishiri ya zamanto yankin gurin yanki ne wanda yake da kwai gishiri an tona foraji kaji kana sha kamar da kanwa a ciki ko da manda baya shayuwa da daɗi yana wani zartsi ka saba shan ruwa a birni da sauransu wanda ba shi da kanwa-kanwa ba shi da gishiri-gishiri sai kake ji ba za ka iya shansa ba wan nura ko kuma ruwa kamar shi ta canza saboda jar ƙasar da yake kanta annura ita ce jar ƙasa irin kamar kwaya da sauransu ana ce da ita annura au bi ma tawallada minhu ko kuma ya zamanto ruwa kamar shi ta canza saboda irin abin da yake haifuwa yake haifuwa daga cikin ruwan akwai ɗiyar ruwa wanda daga ruwa ne suke haifuwa ga ɗuhulabi kamar kainuwa ya zamanto yanzu ruwa kamar shi ta canza saboda kainuwar da take kan shi da aka yaɗe ta daga kwalwa sai ka ga yana wani tsanwa-tsanwa irin kalar kainuwa ɗin mun gane da kyau au bi ɗulil mukutsi ko kuma saboda daɗewar zama da ya a guri ya daɗe ruwa ne wanda ya fi wata shida da ka zo ka ɗaga sai ka ga ya canza yana wani ɗan yabki-yabki kaɗan fa inna hula ya durru to wannan dukkaninsa baya cutarwa ma'ana la ya durru fi ɗuhuriyyatihi fi ɗuhuriyyatihi la ya durru fi ɗuhuriyyatihi baya cutarwa wajen tsarkinsa wannan ruwa ne tsarkakakke a karan kanshi sannan kuma mai tsarkakewa wannan sani wa yusta'malu fil adati wal ibadati ana yin amfani da shi a bangaren abin da ya shafi al'adodi da kuma bangaren ibadodi to wannan abin da za mu kalla a nan idan ruwa yanda ya fito gurin da ya fito iya yanda yake din haka ne ba wani ba ne ya kawo wani abu ya zuba mashi da ka ɗanɗana ruwa sai ka ji yana manda-manda ka ce a nake jin wannan ruwa yana manda-manda aka ce ka ce a na ji wannan ruwa yana manda-manda aka ce maka aidin ruwa na wannan yankin haka yake daga an kawo shi daga forage ma a haka yake zauwa to ba za ka je ba a samu wani wanda ɗanɗanan shi bai canza ba ka ce wannan ɗanɗanan shi ya canza saboda wannan shi ɗanɗanan nasa da ya canza saboda ƙasar gurin da aka tona wannan foraj ɗin a nan yanayin ne ya ba da haka ba wai mandan ba ne aka kai aka zuba ƙasar ce take da wannan yanayi in so ɗari za a yashe a yashe a yashe in ka sake shan ruwan dai irin wannan ƙin zai baka mun gane da kyau to wannan babu laifi za ka iya shan shi za ka iya yin alwala da shi ba za ka ce ba inda wani wani ya fi wannan cin tsarki shi ma ruwa ne wanda yake tsarkakeke haka ko ya zamanto irin tafki ne wajen irin su elkulissa ko irin wancan ramin ramin dankaro da sauransu wanda yake da kwai ja sai zamanto ruwa ya taru ka zo ka da damuna kana buƙatar ruwa za ka yi alwala ko za ka sha to wannan babu laifi za ka iya kwalhwa ka yi alwala da shi ko ka kwalhwa ka sha babu laifi saboda ruwa ne wanda yake tsarkakeke ta gayyara launuhu bishe'in bishe'in kana alaihi saboda abin da yake kan shi saboda shi ruwan shine yake kan wannan dan abin da kamar shi ta canza ta dalilinsa ko kuma ya zamanto ka zo ka za ka yi alwala sai da ka buɗe ruwa a budo sai ka ga ruwan yana wani ɗan lamlami yana dan wani dai sulɓe-sulɓe da sauransu ka yi tambaya aka ce e na waccan rijiyar ne ai an kwambi ba a ba ɗauki ruwa a cikin ta bane shi yasa to wannan shi ma babu laifi saboda dadewar da ya a zaune shi yasa ya zamanto yana dan wani a kaman dai zub da saleba da sauransu wannan shi ma babu laifi za ka iya yin amfani da shi ya zamanto saboda kainuwa da aka yaɗe da aka kulho kaga waɗansu ɗiya da sauransu a cikin wannan ruwa yana na a matsayin shi na ruwa ne zahiri mutashir da ghairihi ba shi da matsalar komai na'am وإذا وقع في الماء القليل كآنية الوضوء للمتوضئ وآنية الغسل للمغتسل نجاسة ولم تغيره فإنه يصح يصح التطهير به لكن يكره إذا وجد غيره نعم malam ya ce wa idza waqa'a najasatun idan dai najasa ta fada idan dai najasa ta fada fil ma'il qalil ta afku a cikin ruwa wanda yake dan kadan ka aniyatil wudu'i lil mutawaddi kaman makayi na alwalla ga mai alwalla najasa yar kadan ta fada a cikin sa wa aniyatil ghusli lil mugtasil kamar makayi na wanka ga mai wanka amma kuma walam tughayyirhu wannan najasa din bata canza kamar shi ba bata canza dandanansa ba bata canza kanshinsa ba mun gane najasatun shine fa'ili na waka din nan wa idza waqa'a najasatun idan najasa ta afku fil ma'il qalil a cikin ruwa dan kadan ka aniyatil wudu'i lil mutawaddi'i kamar makayi na alwalla ga mai alwalla ruwa ne ka ciko shi a buta za ka yi alwalla da shi sai wata 'yan najasa 'yar kaɗan ta fada cikin shi amma kuma bata canza kamar shi ba bata canza launinsa ba bata canza ɗanɗanansa ba bata canza ƙanshinsa ba ba za ma ka gane da cewa najasa ta fada cikin wannan ruwan ba ko kuma ka ciko ruwa a daro ko a bokaci za ka yi wanka da shi sai ya zamanto najasa 'yar kaɗan ta fada cikinsa amma kuma bata canza kamar shi ba ko ɗanɗanansa ko ƙanshinsa malam ya ce fa'innahu ya siffar taɗahiru bihi fa'innahu haƙiƙa yadda lamarin yake ya siffar taɗahiru bihi tsarkaka da wannan ruwan yana inganta yana inganta mutum ya tsarkaka da wannan ruwa ɗin babu laifin komai mutum zai iya yin wanka da shi zai iya yin alwala da shi zai iya yin tsarki da shi babu laifi ya ce lakin yukurahu idza wujida ghairuhu ko sai dai an karhanta yin amfani da irin wannan ruwa idan ya zamanto an samu wani ruwa an samu wani shi ya zamanto yanzu wannan ruwan aka ce gashi nan najasa ta fada cikin shi amma da ka leƙa kaga komai nashi bai sauya ba amma kuma ga wani karhi can ko ga waɗansu tanunuwa can wanda duka da ruwa a ciki wanda su kuma ruwa ne samfur san ɗari bisa ɗari ba wani abin da ya shiga cikinsu to yanzu makaruhi ne ka yi amfani da wannan amma idan ka ce kai ba za ka yi almubazzaranci ba ba za ka zub da wannan ruwan a ƙasa ba za ka yi asara shi ba ka kwalho wani babu laifi ka yi amfani da shi mun gane da kyau amma in ya zamanto dama babu wani shi kaɗai ne kuma sai ya zamanto na jasa ɗin ta faɗa cikinsa ba ta canza shi ba wannan ba karhanci wajen yin amfani da shi za ka yi yin amfani da shi na'am والماء المستعمل في الوضوء والغسل طهور يكره التطهير به مع وجود غيره وفي المستعمل في غيره كم- كالمستعمل في التبرد
وغسل الجمعة وغسل الجمعة قولان بالكراهة وعدمها na'am malam yace wal ma'ul musta'malu fil wudu'i ruwan da aka yi amfani da shi a wajen alwalla ruwan da ya zamanto mutumin da baya da dauda a jikinsa ya zo shi ya yi alwalla da zai yi alwalla sai ya tara wani kwano gabaki ɗaya ruwan sai ya zuba shi a nan yana alwalla ruwan yana zuba a wannan gurin mun gane da kyau walgusuli da kuma ruwan da aka yi amfani da shi bangaren wanka mutum ya shiga cikin banɗaki zai yi wanka na janaba amma jikin shi baya da dauɗa wanka na janaba ne zai yanzu sai ya zamanto ruwan da zai yi wankan da shi akwai wani guri rami a cikin banɗaki ɗin sai ya saka ya nasa ko bokici a ciki ya rufe ramin sai ruwan da yake wankan yake zuba cikin wannan bokici ɗin to wannan ruwa bahurun tsarkakakke ne a karan kanshi kuma wani zai iya yin amfani da shi ya tsarkake kanshi mun gane ruwa ne ɗan kaɗan aka kawo mu biyar ne ba mu yi alwala ba kuma ba zai ishe mu ba a ce kowa ya alwala ba zai ishe mu ba amma mutum biyu za su iya yin alwala da shi uku ba za su samu ruwan alwala ba kenan in suka yi alwala nan mutum biyu to in sai a ce to sai a fara a ce kai wani kai ne wanda jikinka ya fi na kowa kyau yi alwala ɗin sai a tara kwano a ƙasan shi yi alwala karka ruwan ya zube dukan shi a ƙas ya zama to ka so mafi tsoka ya zuba a cikin wannan wannan kwano ɗin shikenan in ya ƙare alwala sai a ba na biyu wanda shi ma baya da dauɗa sosai sai shi ma ya alwala ya zuba a cikin wannan kwano ɗin kare ya ruwan ya zube shikenan idan ya yi alwala shi ma ya gama yanzu wannan ruwa ɗin da aka tara sai a maida shi a cikin wannan buta ɗin hallo sai a ba na uku a ce ya alwala da shi idan ya alwala da shi da na uku da na hudu idan suka yi alwala hallo sai a maida shi cikin butar na biyar a ce ya alwala da shi wannan babu laifi mun gane da kyau shi ne in ma ruwan da aka yi wanka da shi aka tattara shi a guri ɗaya wannan ya halitta mutum ya amfani da shi ba ana nufin ruwan da aka yi alwala ba kuma sauran da yake cikin sahani wannan shi dama ba saɓani akan yin amfani da shi saboda ruwa ne tsarkake ruwan da aka wanke gaɓaɓuwa da shi to a sake yin amfani da shi shine ake magana akai yukrahu tadhiru bihi ana kin tsarkaka da shi ma'a wujudi ghairihi tare da samuwar waninsa idan ya zamanto an samu waninsa akwai wani ruwan da ba a yi amfani da shi ba to wannan makaruhi ne a yi amfani da wannan ruwa ɗin kamar yadda dai ɓangaren abin da ya shafi taimama ai ba a karhanta yin taimama ba a gurin da dama an yi taimama a kan shi gane da kyau wala yukrahu tayammumu bi mawdu'in tuyammima bihi marratan ukhra to haka nan shi ma wannan kin ruwan da aka yi tsarki da shi aka yi alwala da shi aka tattara shi a guri ɗaya ba a karanta yin amfani da shi ba idan za a sake wata alwallar da shi ta daban sai da in akwai wani ana fifita wani ne a kansa wa fil musta'mal fi ghairihi to cikin halaccin yin amfani da ruwan da aka yi amfani da shi a cikin wani alwalla ko wani wanka na farali shin za a iya yin amfani da shi ba karhanci ko da tare da samuwar wani ne ko ku a'a shi ma dai makaruhi ne in akwai wani a yi amfani da shi kalmusta amali fi tabarrudi kamar ruwan da aka yi aiki da shi aka yi amfani da shi wajen wanka saboda sanyi mutum ya yi wanka a irin wanda lokacin da zahi kawai saboda ya ji sanyi a jikin shi to da ya tafi zai wanka din sai ya tattara wannan ruwa din ga baki daya cikin banɗaki ne yake wanda banɗakin yana tattara ruwa a guri daya to yanzu wannan ruwan da ya wanka don ya ji sanyi a jikinsa to za a iya ɗauka a yi alwala da wannan ruwa ko a yi wanka da shi na farali ko ba za a yi ba waɗansu suna ganin cewa babu laifi a yi amfani da shi waɗansu kuma suna ganin cewa makaruhi ne in dai har akwai wani ruwan a yi amfani da shi wa gusulil jumu'ati da kuma wankan da aka yi na juma'a ruwan da aka yi wankan juma'a da shi aka tattara shi a guri ɗaya to za a iya yin wani wankan da shi ko ba za a iya yin wani wankan da shi ba duba da cewa wankan juma'a jumhur sun tafi akan cewa ba wajibi ba ne sunna ne idan mutum ya yi da hanka wanka ne wanda yake na sunna ba wanka ba ne na wajibi ƙaulani an yi maganganu guda biyu bil karahati wa adamiha waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa makaruhi ne a yi amfani da shi idan ya zamanto an samu wani ruwan da ba a taɓa yin amfani da shi ba wa adamiha waɗansu kuma suna ganin cewa babu karahanci wajen yin amfani da wannan ruwa ɗin ruwan da aka yi wanka da shi ko aka yi wani ko aka yi wanka na jin sanyi ko na wanka na juma'a ko na idi da sauransu babu laifi a yi amfani da shi ko da an samu wani ba makaruhi bane a yi amfani da shi to wannan shine maganganu na malamai abin da suka yi akai abin da muka yi daidai ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu lada akai abin da muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta mana وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك